الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato taujih na ilmul qira'at ko kuma ilmul qira'at wa alaqatuhu ko wasilatuhu bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na tara kenan ko to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makuminmu da mu da ku gaba ɗaya ayar da za mu tashi akan ta ita ce aya ta ɗari da biyu wato a cikin wato suratul baqara ina fata an fahimce ni yawwa wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wattaba'u ma ta tulushe yaƙinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakin na shayaƙina kafaru, ko kuma walakin shayaƙinu kafaru. Imam Ibn Amir, al-Dimashqi da Imamu Hamza al-Kufi da Imamu Kisa'i al-Kufi da Imamu Khalaf al-Kufi sun karanta walakin shayaƙinu suka yi takfifin nun kuma an kai mata kasra liltiqa'is sakinaini kuma sunan da yazo bayan ta zaman to marfu'i sauran qurra sun karanta walakinna shayatin kafaru sun kai tashdidi akan nunin saboda kuma lakinna tana aiki irin na inna sai zaman to shayatina mun gane wannan to madalla to yanzu mun ji wannan qira'a to menene taujihin ta wato a larabci ita lakin harful istidrak ce lakin da ita ma tana ɗaukar ma'anar istidraki an gane ko to sai dai abin da ya kamata hankata ita lakin da tana aiki ma'ana tana i'rabi ana i'rabi yadda ake ma inna kamar ka ce inna Allah ghafurur rahim to ita ma lakin da in ta zo tana yi ma mubtada fatha khabar kinsa nasba kenan khabar kinsa tana masa rafa wannan shine hakikanin abin da yake da alaka da loha to amma lakin da sai zama to wani lokaci kamar tafi karfin ma'ana ta furkar istidraki to ya za mu yi taujihin waɗannan kira'o'in idan muka duba a cikin majallatu tadabbur a shafi na arba'in da shida zuwa shafi na arba'in da bakwai ina fata an fahimci ni sun ka ce al'aslu fil murakkab khuluwuhu min al mu'akkidat kaji ka'ida ta balaga asalin murakkab na annuhin jumla ita an murakkab saboda sai an hada jumla da jumla sai an hada kalima da kalima su bada jumla sai sun zan murakkab kalimatu murakkaba al aslu asali fil murakkab a cikin jumla kenan kalmomin da an ka hada khuluwuhu min al muakkidat yawofinta daga abubuwan ta'kidi an gane ko asali ka ce muhammadun jalisun amma in ka ce inna muhammadan jalisun akwai wani dalili ya saka ƙara wannan inna ne ya ce falayu uta biha ba a zuwa da ita kina almu'akkidat yake nufi ababin da ke karfafa mu jumla ma'ana illa idza qtadal maqam sai in hukuncin magana ya kawo wannan halin da ake ciki shine al-maqam kenan to sai suka kawo misali wa li hadhihi al-qawaid shawahidu fi kitabillahi ta'ala sun ka ce akwai ayoyi da dalilai suke nuna wannan kaga misali wajen inda Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama akwai walakin Allah rama ina fata an fahimci ni da kuma wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru ko walakin ash-shayatin kafaru ina fata ana fahimta ta to sun ka ce quri'ata an karanta su bit takhfifi da takhfifi alal asli akan asali wanda mun ce qira'a ce ta ibnu amir da hamzar kisa'i da khalaf ko ba ka dan bane fatakunu kalimatu lakin kalimatu lakin ga qira'a wanda sun karanta da takhfifi harfu atfin harafi ne na atafi an gane ko yufidul istidrak yana nuna istidraki ba sani ko mun fahimta ba wa ƙuri'ata kuma an karanta su ya an ce istidraki kamar rishika abu ya tahi sai a rishike shi wa ƙuri'ata an karanta su bit tafqili da nauyi suna nufin shadda kenan sauran qurra fatakunu lakinna harfu nasbin sai ta koma harfi ne na nasba domin laki wato misali lakinna walakinna shayatina kaga tayi sunami nasba wa taukidin kuma tayi taukidi domin akwai shadda wasu tidrakin kuma istidraki kenan ta bada ma'ana uku to me yasa an ka ce walakin shayatin kuma aka ce walakin na shayatin tare da cewa lakin na tafi karfin ma'ana kuma sun ce al'asul khuluhu min al-mu'akkidat saboda gaskatawa qur'ani da ƙaryatawa qur'ani mataki mataki na wanda ga bukatar sai an karfafa mishi dole sai an ce walakin na shayatin kafaru amma wanda shi mai imani ne mai bukatar sai an kamaita akidi da haka ne zaka bambantawa ina fata an fahimce ni yawwa to kaga irin wannan yana na cikin alkur'ani za mu zo wasu ayoyin suna can gaba kamar qira'a fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm aya ta 46 akwai fala tas'alanni an gane ko da shadda to shi ma duk irin wannan ne saboda imanin mutane da kuma kafircin mutane ba ɗaya bane da kuma wal khamisatu anna ghadaba Allah alaiha in mun kadiba tafqili wajen abinda na suratu hud qira'a ce ta nafi da yaqub ina fata an fahimce ni afwan yake da suna shi tafqili na wannan qira'at ta fala tas'alanna ma laysa laka bihi ilm an gane ko yawwa kenan tashdidinta sun ka ce an ka duba wajen lokacin da an ka yi taujihul ƙira'a na wajen da aka yi taujihi na ƙira'at wajen uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulmu an fitar da wato wannan ƙira'a amma idan muka duba can cikin suratu hud a aya ta 43 kamar yadda muka faɗa aya ta 43 wajen kissa ta annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ina fata an fahimce ni yawwa zaka iske fala tas'alanni an gane ko zaka ga فلا تسألني إمام قانون راويني نافع ده إمام ابن عامر سكا كرنتا فلا تسألني sannan warshi ya karanta fala tas'alanni ina fata an fahimce ni sannan ibnu kathir ya karanta fala tas'alanna sannan abu amr ibn al-ala ya karanta fala tas'alni sannan kuma imamu yaqub ya karanta fala tas tas'alni an gane ko sauran sun karanta fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kidan waɗanda sun karanta da shadda dai a takaicen takaitawa su saboda wanda yake sauraron qur'ani halin gaskatawa shi ya bambanta da mai karyatawa to ko ne ta'kidin ya dace da halin wanda yake saurare muna gane wannan yawwa to shi kuma kamar wal khamisatu anna ghadaba Allah alaiha in kana min as-sadiqin ko ba haka nan bane idan muka duba akwai an ghadiba Allahu alaiha ina fata an fince ni imamu nafi abin nan kaga ya karanta an ghadiba Allahu yawa shi ko imamu yaqub yana karantawa an ghadabu Allahi alaiha sauran kuma sun karanta anna ghadaba Allahi alaiha to bambanci dai a takaice na shaddadawa da rashin shaddadawa yana da alaka ne da shi mai sauraron da imani shi ko kuma yana bukana da alaka ne da harkon magana zuwa karshen ta in muka duba falatas alni ko falatas alni lokacin magana ba aiman annabi nuhu ta akidin ta misali to da abin ya kai ya kawo sai an ka ce falatas alanni daga baya aka ƙara ƙarfafa mishi magana dan aliki a nuna mai maganar nan ha babu ni gyara cikin ta mun gane wannan da kyau to kaji yadda ake taujihin wannan wuri da irin wuraren da suke tamkarsa wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu tashi akan ta ta gaba kafin mu ce wajen wannan aya mun yi bayani a can wal khawf wal ibtida wajen wattaba umat tul shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman ko walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini wasu malamai sun ce wa ma unzila ala al-malakaini ma mausuliya ce kenan atafina ittaba'u ma tatlu shayatin wa ma unzila ala al-malakaini ko ba kadan bane ko ku sun ce yu'allimuna an-nasa as-sihra kenan wa ma unzila ala al-malakaini kenan wa yu'allimuna ma unzila ala al-malakaini sai da to ma mausuliya ce tana nuna an saukar da wani abu ga mala'iku ko kuma alal malikaini ga qira'a shadda tana nuna an saukar da sihiri ga waɗannan sarakai ko ga waɗannan mala'iku to akwai taraddudi a cikin wannan qira'a tunda cewa in sihiri ne mala'iku suka sabko da shi ko ko waɗannan sarakai suka zo da shi su sarakan sarki na iya yin sabo amma in muka dauke ga qira'a mutawatira ne alal malakaini shi yasa waɗansu suka ce ma nafiya ce wa ma unzila alal malakaini ba a saukar da komi ba ga waɗannan mala'iku guda biyu ko ko waɗannan sarakai ga qira'a shadda wa ma yu'allimani min ahadin ba su taba koya ma kowa komai ba hatta ya kula inna ma nahnu fitratun ballantana ma su ce mai su fitina ne ƙarya ce ake musu an gane ko to fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ka san ka ce minhuma suna koyo gare su to mi suke koyo gare su suna koyo ne ga waɗansu mutane waɗanda masu sihiri ne kuma sai su ce suna sun ka koya musu amma kuma alhali ba mala'iku bane ba kuma sarakan bane ƙarya ce sun kai musu an gane ko yawwa to su ko sun ce a'a mausuliya ce kuma alal malakai ne ko da misali ga sarakai ne su sarakai in sun yi kuskure kuskure suke yi ɗan adam ne shi kuma alal alal malakai ne kenan yan an ɗauki alal malakai ne mata zamanto mausuliya sai zamanto abinda ake nufi mala'iku guda biyu an sauka musu da sihiri amma mi suke cewa inda ma nahnu fitna ko yadda sihiri ba yana nuna sun yi sabon Allah ba a'a sun koya wa mutane don a bambanta tsakanin sihiri da mu'jiza hatta ya kula inda ma nahnu fitnatun fala takfur mun gane wannan da kyau saboda aya ce wadda akwai maganganun malamai a cikinta kwarai masu yawa Allah ya taimake mu ayat da zamu tashi akan ta ta gaba aya ce ta ɗari da hudu a cikin suratul baqara wajen ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin azabun alim anan babu qira'o'i mutawatirai zalla sai dai qira'a mutawatira da shadda malam abdullahi idan muka duba cikin littafin alqira'at wa asaruha في التفسير والأحكام نا شيخ محمد بن عمر سالم بازمول أنغاريكو أمجلدي نفركو أصفحة تقريبيو لتلاتين دبير suna kawowar bambancin qira'at musamman shadda da wanda ke shi ya haɗo ne da shadda da mutawatira kamar da ibnu jinni zaka iske yana yin tawjihil qira'at har shadda muna ganewa ko yawwa yace inda an ka ce la ta ƙulu ra'ina ra'ina ya ce min ra'aitun rajula ra'aitu ba ra'aitu ba da alhamza ra'aitu idan ta'ammaltahu idan ka kalli mutumin wa ta'arrafta ahwalahu ka san halayensa akwai kallo wanda yake ba kallo ne na ƙura mutum ido ba akwai kallo na ƙura ido an gane ko yawwa kenan la ta ƙulu ra'ina wagga kalima ta ra'ina shine misali ra'aitu shine kiyayewa kiran ma'ana dan saurara min dan kiyaye min da kanta min wannan kalma abin da yasa an ka hana ta saboda tana daukan ma'ana mai kyau tana daukan ma'ana mummuna wa man qara'aha wanda ya karanta ta ra'inan akwai qira'a ce shadda ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'inan bit tanwin yace to arada isman ma'khudan min ar-ra'ni war-ru'una kina an samu suna ne daga ra'an war-ru'una kenan shine la taqulu hamqan wa jahlan gakku faɗi hamqan wauta wa jahlan da jahilci to kaga yahudawa sai suka yi amfani da wannan kalima sai suna cin manzo sallallahu ra'ina an gane ko ba waccan ma'ana ta dan saurara mu da suka nufi ba a'a suna nufin mi suna nufin wato ru'una kenan daga hamqure ya wawa ko ko ya kai jahili to sai Allah ya hana wannan shi yasa malamai suke cewa abu ko halat ne in zai kai ga mummunan sakamako to barin shi shi yadda ce ko shi wajibi wagga abu ne wanda da yawa daga cikin masu da'awa ya kamata su hankalce shi don abu yana halat in zai haifar da mafsada mai girma kuma ba wajibi ba ne to sai a bashi ko wajibi ne sai an hankalta ma masalih da mafasid misali zagin gumaka abu ne halat kuma shari'a bata hana shi ba muna gane ba to amma in ya zama to an ka zagi gumaka za su zagi Allah sai Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kan gane ko yawwa kaga Allah ya hana a zagi gumakan su dan kasu zagi Allah alhali ko fil asli zagin allolin su abu ne wanda yake halat mun gane wannan ko so Allah ya taimake mu shi yasa wani malami ina ganin ko ɗani na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ko kuma jikansa ina tunanin ɗansa ne ya yi littafi Mu'jamul Manahil Lafziyya Mu'jam wanda ya tattaro kalmomi waɗanda shari'a ta hana a faɗi su eh daga wannan kaga ra'ina din nan sai an kai istinbati wallahu alam wanda ni na ni istinbatin ban san shi aya ya kalla ba ko ko wani bahasi na jashi wannan wallahu alam aya ta gaba sai aya ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم kinan kafirai daga ahlul kitabi da mushrikai ba sa son a saukan muku wani abu daga wajen ubangijinku an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ko ba haka nan bane yawwa mun faɗa kuma a cikin ilmul qira'at da ibnu kathir da abu amr da yaqub sun karanta an yunzala alaikum min khairin min rabbikum ajiya mun yi bayanin wannan lokacin da mun kai bayani a wajen wato aya ta tis'ina a cikin suratul baqara mun ka ce fil asl nazzala yana fi karfin ma'ana a larabci fa'ala ta fi karfin ma'ana amma nazzala da shi da anzala wasu malamai suka ce duka suna wakiltar juna wasu malamai suka ce a'a asalin nazzala shine kewa abin da ya sauka a lokuta daban-daban anzala kuma shine wanda ya sauka wato a lokaci daya duf'atan wahida kenan mun gane wannan kuma mun kai taujihin yadda za a yi taujihin waɗannan fi'illan game da littafin Allah alqur'ani mai girma mun ji wannan da kyau ko yawwa to sannan kuma cikin littafin taujihil qira'at al-ashr bil qur'an sun kace wajen qira'a wa ma kafara sulaiman an gane ko walakin na shayatin kafaru mun manta ba mu kawo taujihin su ba sun kace ibnu amir da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta walakin shayatin bi takhfifin nur kenan an gane ko yawwa sannan kuma sauran sun karanta bi tashdid wan nasb sun ka ce qira'at tashdid ita an kawo mata an-nadha'ir kina irin ta sun zo walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun walakin aktharahum la ya'lamun duk qurra sun karanta lakin lakin anan sannan ita ma qira'at takhfif sun ka ce lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum dukkan qurra sun karanta da lakin lakin kina sai zumunto kowace daga cikin su tana da wurin da an kai ittifaki a cikin alkur'ani mai girma mun gane wannan da kyau yawa saboda wato istishhadi da taujihin qira'a abu ne wanda yake na bukatar sai an kawo dalili ba haka zaka taya ba kawai ka ce zaka abin nan ina fata an fahimta to ayar da zamu taya akan ta ta gaba sai aya ta da shidda a cikin wato suratu al-baqara wajen manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir mun ji wannan da kyau manan sakh ibnu amir ad-dimashqi ya karanta manun sikh in ya ce manun sikh fi'ili ne ruba'i nasaha ya shahi an saha yun sihu muna ganewa kenan manan sakh fi'ili ne sulati mai harafi uku nasaha yan sahu in fi'ili ya wuce harafi uku ya zuwa ga hudu to mudari in shi an gane ko na mai harafi hudu ya an kara alhamza ko an ƙara shadda to don ma zai ɗauka akrama sai ka ce yukrim ba ka ce ya karam to manan sakh kenan fi'ili ne sulati manun sikh a ta ibn amir fi'ili ne ruba'i adalla to yanzu menene bambanci tsakanin waɗannan kira'o'in da sauran bayanai da ya kamata a ce sun biyu idan muka duba a cikin littafin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na Muhammad bin Umar Salim bin Salim Bazmul a safha ta ɗari hudu da goma zuwa safha ta ɗari hudu da goma sha hudu. An gane ko? ya kawo bayani kan menene wannan kira'a din in an ka dauki manan sakh min ayatin ba mu taba shahe wata aya ba mun gane ko ko mu shahe ta da ita da hukuncinta ko mu shahe hukuncin mu bar karanta ayar ko mu shahe karanta ayar mu bar hukuncinta an gane ko aunun siha ina fata an fahimce ni aunun siha ko ko mun kamantar da ita kaga wannan tana nuna cewa Allah yana iya mantar da annabi shi sallallahu alaihi wasallam wata aya aunun siha wanda ga ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mantuwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ban sani ko mun fahimta ba to aunun siha ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala sun karanta aunan sa'ha ba aunun siha ba shi nan sa'aha daga na sa'ana ya jinkirta kenan aunin siha ko mun kamantar da kai ita nunsika wato nunsika iyahani ko kuma aunan sa'aha ko mun ka jinkirtar da ita ba mu saukar da ita ba in Allah ya ga dama ayar da ya so ya saukar sai ya jinkirtar da ita in ya ga dama daga baya ya saukar da ita in ya ga dama kuma ya saukar da wata wadda ba ita ba domin ganin dama ce na Allah mun gane wannan sai ya ce na'ti bi khairin minha jawabi ne na sharadi sai ta bace na'ti ba domin ma wagga wato shartiya ce na'ti bi khairin minha za mu zo da mafi alkhairi daga gare ta an gane ko an gane ko mafi alkhairi daga gare ta ta fuskar sauki ko ko mafi alkhairi daga gare ta ta fuskar lada dan waɗansu na cewa a can da lokacin da an kai zancen zina sai an ka ce waɗanda sun ka aikata ta فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ko ba ka nan bane to daga baya kuma sai an kai sai an kace azzaliyatu wazzani fajridu kullu wahidin minhuma mai atajalta kan kuma zuwa bulala dari in kuma sun taba aure a jehe su ko ba haka ba to ka da rike mutun gida da ya mai buloli da kashe shi wanne ne fi tsanani wanne ne fi sauki kaga ta fuskar zahiri ai a bar mutun gida ya fi sauki bisa a ce ai mai buloli ko a kashe shi to kuma shi ko Allah ya ce na ati bi khairin min hada tafita alkhairi aw mithliha ko tamkatta to kaga ba a kawo tamkar rikewa ba ba a kawo kuma wanda ya fita sauki ba sai an ka ce a'a da yace khairin min hada tafita alkhairi ko ta fuska sauki da lada ko ko ta fuska a'a ta fuskar lada tahi tunda shi kashewar tsarkakewa ne na al'umma ba sai kuma fahimta ba bulolin nan za su mafi su ne mafi alkhairi domin in mutane sun kasa za a kashe su ko a yi musu buloli sai su bar mi sai su bar zina kenan ba ba dole bane sai ta fita alkhairi ta fuskar sauki a'a ta fuskar lada da kuma gyara al'umma don kawo ne ka maka shubha ma'adalla sai ce alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir baka da masana cewa Allah shine mai iko akan komai to idan muka duba a cikin littafi wannan da qira'atu asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 410 an gane ko yace to waɗanda sun ka karanta nunsiha ibn kasir da abu amur sun karanta nan sa'aha an gane ko sauran sun karanta nun siha ya ce to akwai ƙira'a ta sa'ad bin abi waqas kenan autan saha ƙira'a ce shazza ko ko kan mantar da ita akwai ƙira'a ta ubay bin ka'ab aunun sika kenan aunun sika ha ko ko mun ka mantar da kai ita ina fata an fahimci ni yawwa to ma'anar ƙira'a au nunsiha ya ce nunsiha minan da siya ni da zikir kenan nunsiha ko mun ka mantar da kai ita domin an sahu ne nasiya shi ne ya manta an sahu ya mantar da shi na biyu nunsiha wasu malamai suka ce a'a au nunsiha ko ko mu barta domin nasiya wani lokacin yana nufin bari nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah fa nasiyahum sai Allah ya bar su don Allah baya mantuwa la yudillu rabbi wala yansa in an ka ɗauki ƙira'a ta aunan sa'aha shi ne mina ta'khir jinkirtawa kenan sai malamai sun kace to abinda ake nuhi na jinkirtawa nu akhiru naskaha mu jinkirta shafe hukuncinta ko ko nu akhiru inzalaha mu jinkirtar da saukar da ita ko ko namhuha lafzan wa hukman ko ko mu shafe ta mu shafe lafazinta mu shafe hukuncinta shine au nan sa'aha ina fata an fahimta to kaji yadda wato kira'o'in suke da haka wannan yana nuna cewa akwai kira'o'i daban-daban a ƙarshen a ƙarƙashin wannan aya to dukkan su kuma mun riga mun kawo su da nan sakh da da nunsi ko min at-ta'khir ko min nisyan ko ba haka nan ba yawwa wannan shi ne taujihin waɗannan kira'o'in guda biyu to anan kafin mu wuce aya ta gaba shine cewa shi nasku abu ne wanda yake akwai shi cikin ilmin tafsiri da cikin ilmin usulul fiqh har cikin hadisi akwai shi nasihul hadith wa mansukhihi muna ji da kyau to shi nasku ya bambanta da albada'u na yan shi'a domin shi albada'u wajen yan shi'a turu ilmin jadid ilmi sabo ya gittu ma Allah kaga wannan magana ta yi muni kwarai da gaske shi yasa da wannan ne suke tawilin duk ayoyin da sun kace sahabbai aljanna da su suke daga baya bayyana ga Allah wal iyadu billah ba sani ko mun fahimta ba yawwa malam abdullahi shi kuma yahudawa sun yi ta kokarin suka game da nasu shi yasa wadansu malamai suka nuna cewa wadda aya ta manan sahmin ayatin aunun siha shimfiɗa ce game da magana alƙibla don saboda an shahi alƙibla sai kahire suka tashi to sai an kai shimfka aka yi shimfiɗa kaga manan sahmin ayatin aunun siha shafi alƙibla yana shiga cikin nasu فأينما ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله دون yana magana ne kan mi kan alqibla da shahita sannan can gaba an ka shiga sai ya qulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha mun gane wannan da kyau yawwa to sannan ayoyin da suke nuna nasku karara a cikin alqur'ani malamai sun ce ayoyi ne kamar guda uku aya ta farko wagga aya manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha aya ta biyu kuma yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab aya ta uku kuma ita ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu innama anta muftar an gane ko da kuma aya wata ta cikin suratu yunus duk da ke ita ba kai tsaye bane wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي to tun da shi manzo Allah sallallahu bai iyawa yana nuna cewa in attabi'u illa ma yuha ila yana bi abinda aka masa wahayi kenan in an kai masa wahayi an ka canza to kenan canjin yana zuwa daga wajen wani yana zuwa daga wajen Allah subhanahu wataala mun gane wannan da kyau dan haka sai ayi hattara to aya ta gaba wadda za mu tashi akan ta ita ce aya ta ɗari da goma sha bakwai ana jina da kyau aya ta ɗari da goma sha bakwai a cikin suratul baƙara wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a ɗari da goma sha shidda za mu harawa inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ƙalu ta Allahu waladan subhana ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun mun ji wannan to madalla eh ibnu amir الدمشقي يا كرنتا قالوا بغير واو kenan in ka ɗauki ƙur'ani na sham ba ka ganin wawun za ka ga an rubuta ƙalu ta Allahu walada babu mi babu wawun sauran ƙurra sun karanta da wawun shi yasa ba ga ka ɗauki ƙur'ani ba ka san ko da wace riwaya an ka rubuta shi ba kaga wani harafi kawai ka zo ka sa biro ka goge an gane ko wannan kuskure na ko ka ce a wani sabon ƙur'ani na an ka kawo na cuta yahudawa na sun ka buga shi a in baka san qira'at baka tambayi malaman qira'at shin wannan harafi akwai shi ko babu a wata qira'a mun gane wannan da kyau adalla to wannan kenan to a cikin mujallatu tadabbur a shafi na saba'in da biyu zuwa shafi na saba'in da uku sun kawo bayani kan wannan aya shafi na saba'in da biyu zuwa shahi na saba'in da uku an gane ko sun ka ce mata jaza takdiru su'alin bainal jumlatayn bala abdullahi duk lokacin da ya halatta a kaddara tambaya tsakanin jumla biyu mu rike da kyau duk lokacin da ya halatta a kaddara tambaya a tsakanin jumla biyu ma'ana jumla biyu ne in ka gana maka gudar sai ka maida ta gehe ta farko sai ka kaddara tambaya sai ka ci gaba da magana shine ya halatta sun ka ce to jazal faslu bainahuma ya halatta a rarrabe tsakankanin su an gane ko kenan in ka ga dama sai ka rarrabe tsakankanin su ba sai ka kami ba wa mata ikhtalafatil jumlatani idan jumloli sun ka bambanta khabaran wa insha'an khabar da insha khabar shine ba da labari insha shine abinda ba ba da labari ba to kenan in jumla guda ta zamanto ba da labari guda ba ba da labari ba ban sani ko mun fahimta ba sun ka ce wajabal faslu bainahuma ya zan wajibi tunda nau'in su ba guda bane kaga izhab jumla ce insha'iyya muhammadun jalasa jumla ce mi jumla ce khabariyya tunda kana da labarin ya zauna to kiran nan wajabal wasl idan irin wannan hali na wajabal fasl bainahuma wa mata kanat athaniya bayanan lil ula idan jumla guda ta zamanto bayani ce ga ta farko malam abdullahi jumlar da ta wuce za ta fassara da ta biyu ne shine ake kira jumla tafsiriya sun ka ce wajabal faslu bainahuma ya zan wajibi aimi a rarrabe su to in tabe me yasa sun ka ce idan jumla za a yi kaddara tambaya jazal faslu sun ka ce ya halatta ba su ce dole ba in tabe jaza ya halatta sai sun ka ce to وشواهد وشاهد هذه القاعدة ثم كتي متى أمكن صياغة سؤال يستنبط من الجملة الأولى جاز الفصل بين الجملتين متى أنك سامدا الصياغة تتنبيا وذا استنباط daga jumla ula ja halarta a rarraba kankanin su wa shahidu hadhihi alqaida qawluhu ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala yace ko واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كما كان بني قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم nan sai sun kace an karanta ƙuri'a sun kace amma ana iya sanin wane ne ya karanta da wannan an karanta qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi للذين استضعفوا لمن آمن منهم بدون واو بدون واو العطف an gane ko akwai wanda sun ka karanta ba tare da wawul atfi ba sannan kuma akwai wanda sun ka karanta da mi da wawul atfi muna ganewa a can cikin suratul a'raf in ban manta ba ibnu amir shine wato wanda ya karanta da wawun ina fata an fahimci ni ibnu amir a wajen qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina stud'ifu liman amana minhum ibnu amir ya karanta da wawun wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina stud'ifu liman amana minhum mun gane ko anan kuma cikin bakara an gane ko su jamhur sun karanta wa qalu ittakhadha Allahu walada shi ko ibnu amir bai karanta da wawun ba kenan yayi aksakin su sai karanta qalu ittakhadha Allahu walada mun gane wannan yawa to anan ya za mu gane wannan ka'ida sai mu gane cewa dibo ana iya kaddara tambaya tunda kaga an kawo wawun a wata qira'a a wata qira'a an shafe ta to ana iya kaddara mi ana iya kaddara tambaya ya za mu kaddara lamma qala lahum nabiyullahi salih ma qala lokacin da annabin Allah salih ya gaya mutanen shi abin da ya gaya musu ma za qala lahu qaumuhu mi mutanen shi suka gaya mishi faja'atil aya jawaban ala su'al sai aya ta zo matsayin amsa ga tambaya biduni wawil atfi kenan ma za qala lahu qaumuhu qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum mun gane wannan ban sani ba ko mun gane to to nan da an ka zo kuma an ka ce wa qalu takhadallahu da qalu takhadallahu ya zamu yi saboda ana magana ne kan yahudawa da mushrikai ina fata an fince ni an hudi halayen su wa qalat yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat yahudu ala shay ko ba karan bane an yi magana ahlul kitabi an yi magana mushrikai to nan ana bayanin ta'addancin da suka yi kamar wani ya tambayi ubangiji shin bannarsu ta kare ko ku wani ya tambaye ubangiji iya maganganun suke nan sai an kace wa qalu takhadallahu walada sai ka kaddara wa qalu takhadallahu walada mun gane wannan yawwa to wannan ya kamata mu gane da kyau sannan ka'idar da muka kawo wa mata ikhtalafatil jumlatani khabarin wa insha'an wajaba al-faslu bainahuma idan jumloli sun ka bambanta ta fuskar ba da labari da insha'i ya zan wajibi a rarrabe tsakankanin su yanzu kamar qira'a inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sai ce mi wala tus'alu an ashabil jahim an karanta wala tas'al an ashabil jahim ko ba karan bane to wala tas'al jumlolin wal jumlatani mukhtalifatan khabaran wa insha'an an gane ko domin inna arsalnaka khabariya ce wala tas'al jumla ce insha'iyya domin nahyu to kenan nan wajibi ne a kawo wawu ba ba ba, ba jaiz bane an gane ko yawwa yawwa yajibu al-faslu yace wala tas'al وحسب القاعدة يجب الفصل فلماذا جاءت موصولة قولا واحدا يتي الجواب في الآية تقدير كنن ننتكين آية ذا أقدر قاش أنك ولا تسأل هو فبشر كنا أكوي في إلي دا أنك شاهي مالا عبد الله با حدثك دا وتن جملة وكيس أي فبشر كي بشارة وأنذر كي قرقدي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ban sani ko mun fahimta ba to shine abin da an ka shahi don saboda mi saboda jumlolin su ta yi tare ko ku ka dauki alwawu wawul istinafi kinan wata magana ce sabuwa wa mata kanat saniya bayanan lil ula duk kaida ce muke bayani ilmul qira'at ala kashi da ilmin balaga safha ta 72 zuwa 73 a majallatu tadabbur wa mata kanat saniya bayanan lil ula idan jumla ta biyu ta zamanto bayani ne ga ta farko wajaba alfaslu bainahuma ya zan wajibi a rarrabe su wa shahidu hadhihi alqaida fi kitabillahi gashiran wa qalu ittakhadha Allahu walada subhana yace to quri'a qalu ittakhadha Allahu walada biduni waw al-atfi an karanta kidan biduni waw al-atfi shine qira'a wato ta ibnu amir fasari kuma fahimta ba yace بالفصل باعتبار الجملة بيانا لما قبلها saboda jumla an kalle ta bayani ne ga abin da ya gabace ta da an kai fasul kenan ka annahu qila ba'da ma addada shay'an min qaba'ihi bayan Allah ya lissafa wasu abubuwa daga cikin qaba'ihim munanan abubuwan da suke akan su halin qata'a khaytu ishabihim fil iftira'i Allah ta'ala halin qata'a shin ya yanke khaitu ishabihim khaitu kana iya cewa zarin su na ishab zubawa filiftira'i na ƙarya da suke kirkirawa alallahi ga Allah ta'ala barkin sarki larabci na amfani da shi a ce wato shin zaren shi na ƙarya ya tsinke ko bai tsinke ba amim tadda ko ko ya ci gaba ya jayu faqila la balim tadda a a ya jayu fa innahum qalu ma huwa ashna'u sun haɗe abin da an mafi muni wa afza'u da mafi ban tsoro qalu ittakhadallahu walada kinan ƙira'a da wadda bata kawo wawun ba kina an kaddara mata tambaya kamar yadda muka ce in ba kawo wawun ba za a mi za a kaddara mata tambaya shine cewa tambaya ce an kai wace tambaya an kai ka annahu qila ba'da ma addada shay'an min qaba'ihim halin qata'a khaytu ishabihim fil iftira'i Allah ta'ala am imtadda ka ji tambayar da za a kaddara sai an ka ce qalu takhallahu walada an gane ko qira'a da kuma ta karanta da wawun sai zaman to mi sai nan sai zamanto ta zamanto wato atafi ina fata an fince ni idan ta zamanto bayani ce kenan bayani ne ta jumla ta tambayar da an kai shi yasa sai an ka a qira'a ta ibnu amir sai an kai sai ba ka uwawun ba amma a waccan qira'a saboda akwai atafin abubuwan da sun ka aikata sai an ka kawo wawun don a yi atafi akan shi ban sani ko mun fahimta ba to ka da za a taujihin wannan qira'a ta ibnu amir da kira'ar da ba ta ibnu amir ba a cikin wato majalla ta attadabbur yawwa idan muka koma ayar da za mu tashi akan ta ta gaba wato aya ce ta ɗari da goma sha bakwai a cikin suratul bakara badi'us samawati wal ard ko Allah shi ya kage halittar sammai da ƙasai ya an ce badi' daga bada'a ne da ainu ya kagi halittar samai da kasai kalima ta albada'a da larabci tana nufin wato kwarewa idza qada amran idan Allah ya hukuncin zartar da wani al'amari ko fa inda ma yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya so ya zama to sai ce mai kun ka kasance fayakun sai ya kasance mun gane wannan ko yawwa to idan muka duba imamu ibnu amir ya karanta kun fayakuna mala abdullahi sauran ƙura sun karanta kun fayakunu wajen tsayawa ba a gane bambanci da mai tsayawa akan zomma da mai tsayawa akan fatha ana gane bambanci ba a ganewa amma a rubuce shi ibn amir ya karanta kun fayakuna wa qala allazina la ya'lamuna su ko jamhur sun karanta kun fayakunu wa qala allazina la ya'lamuna to menene bambanci tsakankanin waɗannan ƙira'o'in muna ganewa ko madalla sai sun kaci ita ƙira'a ta jamhur an gane ko da an ka karanta kun fayakun an gane ko don shi ibnu amir a cikin bakara inda akwai wannan da cikin kuma ali imrana kun fayakun wa yu'allimuhu alkitaba da wanda akwai cikin suratul nahl an gane ko inna ma qulna idza inna ma qulna shay'in idza aradnahu an naqulu kun fayakun da wanda a cikin suratul maryam kun fayakun ko ba haka ba da wanda a cikin yasin ko ba haka nan bane to shi dukkan su ibnu amir da karanta abin ga jamhur sun karanta da raf'a ala listi'nafi malam abdullahi istinaf shine kamar waccan jumlar ta yanke da waccan akwai wani abu da ya gitta mata kun Allah zai ce mishi kasance fa yakunu ai fa huwa yakunu shi wannan abin yana kasancewa ina fata an fahimta wasu malamai suka tafi cewa a'a atafi na akan yaqulu kenan fa inna ma yaqulu lahu to yaqulu lahu yaqulu kaga fi'ili na mudari wanda yana da dhamma to shi fa yakunu din nan atafina akan fa ya akan ya ina fata an fahimce ni to shi ko ibnu amir ya karanta bin nasbi ala annahu jawabun ala lafzi kun an gane ko tunda shi kun amrina shi ko jawabul amri da jawabun nahyi mansubi na al-ramba jawabul amri an gane ko jawabun ala lafzi kun jawabi ne akan lafazi na kulli annahu qad jaa bi lafzi al-amri al-mushbih bil amri al-haqiqi an gane ko yawwa wala yasihu nasbuhu ala jawabi al-amri al-haqiqi an gane ko amma ana ba za a yi batun da ba umurni na haqiqi ba kamar da larabawa suke cewa itini fa akrimaka ka zo mini zan girmama ka to duk da yake shi wanga umurni ne sun kace ba umurni ne haqiqi ba sai dai mu ce a wajen dan adam yake ba haqiqi ba amma ga Allah haqiqi ne don su abin suke nihi nan cikin qala'idul fikr kamar yanzu in ce maka zo ai mai hankali yake ma magana to ai shi Allah abin da ya halitta da yake son halittawa ba a cewa bai fahimta abin da Allah ya ce mishi an gane ko almuhimmu dai qira'a ta jamhur sai ka kaddara fa huwa yakunu ko kuma atufi ne akan yaqulu shi ko qira'a ta ibnu amir fa yakuna jawabul amri ne an gane ko kamar da kace itini fa akrimaka duk dai kuma karshen kira'o'in suna koma zuwa ga mi zuwa ga in Allah ya ce abu ya kasance fa hu ya kuna ana nunka gashi nan yana kasancewa fa ya kuna kuma an yi mai umarni ya kasance ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kafin mu je aya ta gaba za mu dan yi raskwana game da abin nan za mu yi raskwana game da abin da ayoyin waɗanda ayoyi suka kumsa ta fuskar wajen ma'ana dibo wa qalu takhadallahu walada ko qalu a ta ibnu amir mun ka bayani kan wannan shi wannan qalu din nan alwawu wawul jama'a ce cikin mushrikai alramma cikin mushrikai akwai mata ko babu to ƙaru ya ce bai ce wa ƙaru wa ƙulna ba litaglibi janibin zukuri ala janibin inas yusufu a arizu an hada wasu takfiri li zambiki inda ki kunti min al-khati'in bai ce innaki kunti min al-khati'ati ba mun gane wannan to qalu asalin shi ya kamata a kawo a ce qala al-yahudu ko a ce qalatil arab ko a ce qala an-nasara to sai ya kawo shi nan li yufida al-umum duk wanda ya faɗi wannan magana zai shiga ciki shi yasa waɗansu malaman tafsiri sun ce wa qalu yahudawa sun ci a'a wa qalu kristoci sun ce a'a ba su kaɗai ba wa qalu mushrikan larabawa sun ce a'a ba su kaɗai ba wa qalu waɗanda duk sun ka faɗi wannan magana dukkan su sun shiga ciki jibi mu'jiza ta alqur'ani domin in ka ce yahudawa ake nufi sai ka ɗauke shi wa qalatil yahudu uzairun ibn allah in ka ce kristoci ake nufi wa qalatil nasaral masihu ibn allah ko ba ka nan bari to in ka ce mushrikan laraba ake nufi wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa ba sani ko mun fahimta ba duk waɗanda kuma sun faɗa to ba su kaɗai sun kaɗi haka ba alaran ba sai Allah ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahim sai Allah ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl suna kwaikwayon abin da waɗanda sun ka kafirci sun na kafirta bari ma fasar malam mazori na kafirta can gaba ne ashe kahin kiristoci da yahudawa akwai wanda suka faɗi wannan magana da nasi na alqur'ani a alqur'anance inji dan qur'ani yuna to dibi mu'jiza ta alqur'ani magana ce ya kawo a dunkule tana ɗauka abubuwa masu yawa yanzu inda ya ce wa nasara اتخذ الله ولدا مفعول به نبي ما أنشاه شيء أسلم مغنت وقالت النصارى اتخذ الله عيسى ولدا وقالت اليهود اتخذ الله عزيرا ولدا وقالت ال... وقال مشرك العرب اتخذ الله الملائكة ولدا أنقالكو وقد قال الكفار قبلهم اتخذ الله ولدا زي يأتي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل amma duk cikin mu'jiza ta Qur'ani da yace wa qalu takhadallahu walada duk wanda ya faɗi wannan maganar kowaye shi ya shiga cikin ta cikin dan lokaci kaɗan al-ijaz al-Qur'ani Allah ban san ko an gane ba yawwa to yanzu ayar da zamu dauka ita ce wato aya ta 119 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim Allah ce inna arsalna muka muka turo ka bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bushara wa nadhiran kana mai gargadi wa la tusalu an ashabil jahim na fata an fince ni sannan kuma akwai qira'a tanafi da yaqub wa la tasal an ashabil jahim in ka diba cikin alwakfu wani ibtida wasilatuhu bil ma'ana a safha ta 340 mun yi bayani ya kawo bayani kan karkashin wannan aya amma yanzu nan zancen ilmul qira'at muke yi in an ce wala tusalu an gane ko in mun dauki jumlat wala tusalu ba za a tambaye ka ba an gane ko to sai zaman to shi ma ai khabar ne kina an yi atuful khabar akan khabar in mun ka ɗauki cewa wala tus'alu jumla ce haliya to kinan tana da alaka da waccan kinan wal halu anta ghairu mas'ulin an ashabil jahim amma in mun ka ɗauki la tas'al a qira'a ta nafi' da qira'a ta mi ta yaqub tana matsayin mi tana matsayin nahyu shi ko an nahyu daban alkhabaru daban domin shi annahu yana daga cikin insha da annahu da al'amru da at-tamanni da ar-raja duk cikin insha'i suke shi ko alkhabaru shina can daban to yanzu an rama kenan jumlolin sun yi mi sun bambanta ba sani ko mun fahimta ba to tunda nahyu daban umurni daban labari daban hani daban in ina baka labari ba dashi da naci ba kakkai kaza ba don mu gane a hausance to yanzu ya za mu taujihin wannan ƙira'atkin in muka duba cikin wato majallatu tadabbur ina fata an fahimce ni a a shafi na saba'in da biyu zuwa shafi na saba'in da uku ina fata an fahimce ni sun kawo wata ka'ida wadda yanzu mun ka faɗi ta wa mataktalafatil jumlata ne khabaran wa insha'an idan jumloli sun ka bambanta ta fuskar ba da labari da insha'i wajabal faslu bainahuma ya zan wajibi a rarrabe su to sai suka kawo wannan aya inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim da sun ka kawo an karanta wala tasal bil jazmi kenan wal jumlatani mukhtalifatan khabaran wa insha'an wa hasba al qa'ida yabul fasl ya an ka halin kalta maka da ai dole ne a rarrabe su kuma ga wawun tazo sai sun ka ce a'a al jawab fil ayati taqdir a ka'idar larabci wannan aya a qira'a wala tasal sai an yi mata taqdiri kenan kai na ga ganin ka a zahiri mi suke haɗe amma mi za a yi musu rarraba su za a yi ga abin da za a kaddara don a nuna maka rarrabe suke inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira fa bashir wa anzir wa la tas'al an ashabil jahim kenan kai gargadi eh kai bushara kai gargadi kakka tambayi abin da ya shafi yan wuta wanda duka ga ya shiga wuta ba laihin ka ba kai kai iya abin da zaka yi an gane ko fatawalla anhum فما أنت بملوم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كما كان بني فإن تولوا فإنما عليك البلاغ كما كان بني yawa da sauran ayoyin da suka yi bayani kan wannan to kaga wannan ta nuna mana cewa ashe wato abin nan ana samun bambanci wato tsakankanin wato qira'at in ka ga lafazi ko da wawun ce tana yi wa wawul isti'nafi ce ko ko wawul atfi ce akwai abin da za a kaddara a karkashin aya mun gane wannan da kyau alaran makajiyar da ake taujihin ƙira'o'in da sun ka zo a ƙarƙashin wato wannan aya wallahu ta'ala a'lam an gari ko ayar da za mu tashi a kanta sai aya ta ɗari da ashirin da biyar a cikin suratul baƙara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz ja'alnal baita مثابة للناس وأمنا سيتمي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى منا جيد شو إمام نافع ده إمام ابن عامر سنكرنتا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سورون قراء سنكرنتا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى to yanzu ya za a yi da abin nan to sai in ka diba cikin littafin taujuhil qira'at al-ashr bil qur'an sun ka ce wattakhadhu da nafi da ibnu amir sun karanta wattakhadhu ala al-khabari an gane ko kenan labari na wattakhadhu min maqami ibrahim musalla sun riqa bi kasriha yace to kuma bil fathi kenan su ko sauran sun karanta wattakhidhu bi kasri bi kasriha kina alal amri umurnina to ita qira'a ta wattakhadhu wadda ta zo bi fathil kha sun kace an yi taujihin ta bis siyaqi haythu waqa'at fi siyaq al ikhbar ta azu ta bada labari na aiko fa qablaha wa id ja'alna al bayta masabatan lin nasi wa amnan kaga labari da Allah yake basuwa wa ba'daha khabarun aidan wa huwa wa ahidna ila ibrahima فلذلك كان إخبارا عن ولد إبراهيم بأنهم اتخذوا مقام إبراهيم مصلى من سألكم فهمت با كانوا سرق دق مقام إبراهيم سرق دق مقام إبراهيم gaban labari bayan labari kenan sai an ka hankalta mu siyakin wagga qira'a ita dace da siyakin labarai ita ko waccan qira'a wattakhidhu labari ne gabanta labari ne bayanta kenan nan ta fuskar siyaki ta saba ma abin da ya zo gabanta da bayanta amma ba wai dan ba kira a ce mutawatira ba mun gane wannan da kyau to amma menene alaka tsakankanin waɗannan qira'atuki guda biyu to abinda za mu gane an gane ko da an ka ce wattakhidhu umurni na an ka yi wattakhidhu kuriqa wasu sun kace abinda ake nufi da an ga umurni Ibrahima da zurriyar shi wasu kuma sun kace a'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa ittakhidhu dai kuriqa tana yi wa Allah shi ma annabi rahima umurni shi sallah a wannan wurin wajen maqamu ibrahim ko ba karan bane tunda bai da izinin yayi ibada sai wanda Allah ya ce to kuma ƴaƴan shi zuriyar shi waɗanda suke musulmai sai suka yi sallah anan to kuma ya an ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma ai sai mu yi koyi da su thumma auhayna ilayka an tattabi' millata ibrahima to kaga ai babu matsala duk kira'o'in sun yi ni sun shiga ciki yawwa kenan za a ɗauke shi wa qala Allahu li ibrahima ko wa qulna an gane ko lakum ittakhidhu min maqami ibrahima musalla an gane ko in labarin annabi ibrahim sai a ce wa qala Allahu li ibrahima wa aula wa dhurriyyati ittakhidhu in kuma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu sai a ce wa qulna lakum ittakhidhu ko wa qulna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu ittakhidhu min maqami ibrahim musalla idan mun ka dauki qira'a wadda ta karanta bi fathil kha wattakhadhu sai zamanto atafina akan abin da ya gabace shi na labari majmu'ul akhbar tunda wa izja annal baita labari ne ake basuwa ina fata an fahimce ni in ka ga dama kenan sai ka kaddara iz wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan ko kenan wa iz qulna ittakhidhu min maqami ibrahim musalla an gane ko to wannan shine da zaka taujihin wannan qira'at kin ta fuskar lugha arama mun gane to amma har yanzu ba ta ƙari ba ta fuskar luga akwai sauran bayani alhamdulillah kasira yahdikum Allahu yuslih balakum ana abinda zamu gane wa aran ma alaka tsakanin qira'a ga guda biyu qira'a ta Nafi' da Ibn Amir wattakhadhu qira'a wattakhidhu ko mun ce umurni ne zuwa ga Ibrahim da zurriyyar shi ko ko umurni ne zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa ko kuma kace a umurni ne ga Ibrahim da kuma al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk yana doka ko to menene alaka tsakanin waɗanda lafuzan guda biyu qira'a ta wattakhidhu tana bada labarin Allah ya bada umurni to an yi ko ba ai ba wattakhadhu qira'a wagga ta Ibn Amir da Nafi sai ta nuna an yi ba sai kuma fahimta ba shi yasa cikin Qur'ani in umurni ya zo sai ka duba gani shin an zartas ko ba a zartas ba in hani ya zo shin an hannu ko ba a hannu ba in sharadi ya zo ina jawabin shi haka za ka yi sai ka iya tafsirul qur'ani bil qur'ani kai arrabt baina wato al mutalaziman baina al mutalazimain mun gane wannan da kyau yawa sai kuma wato inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ko wala tusalu an ashabil jahim mun yi taujihinta amma sunan sun kawo cikin taujihil qira'at al-ashr bil qur'an suka ce wajen inda an karanta wala tusalu bir raf'i bis siyaqi fa innaha khabariyya wa qad taqaddamaha khabar kenan taujihinta na al-qur'an labari ne kuma sai haɗu tare da labari ina fata an fahimce ni yawwa sun ka ce kuma labari kama waka a ba da ha khabarun aizan kuma labari yanzu bayanta walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum kenan in sun kai taujihin ta qur'ani sai su ce gabanta labari bayanta labari shi yasa wala tusalu cikin siyakin qur'ani ana mi ana taujihin ta da wannan ba wai don saboda wancan qira'a wala tasal ita ba wai bata tabbata bane a ana ana nuna maka ita wannan ta dace da siyaki ta wata fuska ne mun gane wannan don saboda in ba haka ba abin zai bada zai bada yan kallo na dan koma ne in yi wannan bayani saboda mun ketare wannan bayani a can waccan aya ayar da zamu tashi akan ta ta gaba wajen wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan ko warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir ko ba karan bane yawwa ibnu amir ya karanta wa man kafara fa umti'uhu qalilan kenan lokacin da annabi ibrahim yayi magarin makka addu'a yace rabbi ja'al hadha baladan aminan malam abdullahi nan hadha baladan nakira ne Allah ka sanya wannan hili dan lokacin makka bata zangari ba can cikin suratu ibrahim sai ce rabbi ja'al hadha albalada aminan alif wallam domin ta zangari sai dai a to ai suratul suratu ibrahim makkiya ce suratul bakar madaniya ce to kenan ko na kira ya kamata ya zo cikin makkiya ma'arifa ya zo cikin madaniya to ya an kai haka yan ka ce a'a labarin ba guda bane can an bada labarin ko da ya zo wurin yana gari na nan ko an bada labarin abin kahin ya zangari gaka ce akwai kuskure cikin qur'ani an gane ko almuhimmu annabi ibrahim ya nemi Allah ya sanya maka ta zaman gari mai cikakken tsaro kuma Allah ya arzuta mutanen shi da 'ya'yan itace sai ce mana amana minhum billahi wal akhir wanda imani da Allah da ranar karshe qala wa man kafara Allah ce a hawan da ya kafirta babu matsala shi arzikin duniya ba ba wani abu na ba ana ba da shago kafiri lahira ta dai wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al qiyamah an gane ko yawwa mala abdullahi sai ce to qala wa man wa man kafara har wanda ya kafirta ana ba shi ko ko ƙala Allah ce wa man kafara wanda ya kafirta fa umatti'uhu qalilan kinan wa man kafara tana iya zamantowa za atafi ko kuma man ta zamanto shartiyya intabe wa man kafara kenan man amana billahi wa yawmil akhir qala wa man kafara har wanda ya kafirta kina sai zamanto kenan man amana billahi wal akhir wa man kafara ko ko a'a qala sai Allah ya ce a'a wa man kafara wanda ya kafirta kyale shi fa umatti'uhu qalilan kina sai zamanto ko ta zamanto atafita ko ta zamanto istidafi shartiyya ce man ita din to fa umatti'uhu qalilan zan jiyar da shi dadi dan kadan thumma attaruhu ila azabin nar sannan in cilastar da shi zuwa ga azaba ta wuta an gane ko wa bi'sal masir mu kuma ta yi muni to imamu ibnu amir ya karanta fa umti'uhu qalilan cikin tawjihul qira'at bil qur'an sun ka ce fa umatti'uhu da fa umti'uhu ibnu amir ya karanta fa umti'uhu a safha ta 64 an gane ko sauran sun karanta fa umatti'uhu sun ka ce qira'a ta jamhur fa umatti'uhu an wato taujihinta da an-nazir tamka fi sa'ir al-qur'an min hadha al-lafz muttafaqun ala tashdidihi wanda an yi ittifaki akan tashdidinsa min at-tamti'i na at-tamti' lal imta' kina an samu tamti' matta'a yumatti'u tamti'an inda an kai ittifaki ba imta'i ba amta'a yumti'u imta'an wa dhalika qawlihi ta'ala wa matta'nahum ila hin ko ba ka bane fa amanu fa matta'nahum ila hin ko ba ka bane ko kuma wa matta'nahum ila hin suratu yunus ayata wato 98 da kuma أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كما متعناه ندق راس اتفاقي kina sai an kai taujihin wannan qira'a ta jamhur fa umatti'uhu da irin lafuzan da suka zo inda an kai ittifaki mun gane wannan da kyau to amma ta fuskar wato lugha umti'uhu da umatti'uhu an gane ko shine in an karanta umatti'uhu ana rama bitashdid daga matta ayumatti'u tamti'an shi ko wancan an karanta umti'uhu daga amta ayumti'u imta'an dukkan su kuma wato sai zaman tuma anasu daya jiyar da mutun dadi to shin da alaramma da amta'a da matta'a wahi karhi wasu malamai suka ce duk ma'anarsu daya wasu malamai suka ce a'a umti'uhu wani za a bashi dadi dan kadan umatti'uhu wani ana nuna za a sashi daɗi cikin daɗi mai yawa domin alaramma da ka ce akrama ne ne akrama eh ai akramtu ya yi ya karama shi ya karama shi da hausa ya girmama shi arama girmamawa ita ce hausa karramawa ai abin nan to in ka ce karramahu ya yi ya karrama shi ko ya girmama shi to cikinsu da Allah wahi karhin ma'ana karraman na alarma ai inda za mu yi adalci adalci ne za mu yi dagjin karrama shi yasa Allah ce wala kad karramna bani adama bai ce a karramna ba mun gane wannan da kyau kenan sai mu ce umti'uhu za a je da shi dadi bai kai wancan ba amma umti'uhu wani za a sa shi cikin dadi mai yawa amma wanda yana maka dadin duniya ba wani abu bane to yan uwa ga dukkan alabu lokaci yayi mun halinsa akan taujihin waɗannan ƙira'atkin da muke gabatarwa nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh